الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى أرزكين سادوا أيوه ranar 24 daren 25 ga watan ramadan na shekara ta 1445 bayan hijirar ma'aikin allah nabinmu muhammad sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina inda kuma muke karatu alkur'ani da tafsirinsa daga nan masallacin jami'ar abubakar tafawa balewa da ke birnin bauchi wanda muke cikin suratu ibrahim alaihi salam yau da yardar allah za mu tashi daga ayar da jiya muka karanta amma lokaci bai sa mun yi bayaninta ba wa iz qala musa li qaumi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسوع يسومونكم يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم Allah maɗaukakin sarki ya ce ka tuna yayin da annabi Musa ya ce da mutanensa udkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah a kanku id an jakum min ali fir'aun yayin da Allah ya tserar da ku ya kubutar da ku daga fir'auna ko kuma daga tawagar fir'auna wanda fir'auna da mutanensa ya sumu lakum su al'azab suna gallaza muku mummunar azaba wa yuzabbihuna abna'akum har ma suna yayyanka ‘ya'yanku maza wa yastahyuna nisa'akum suna kuma barin ‘ya'yanku mata a raye wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai wata jarabawa daga wurin ubangijinku jarabawa mai girma wannan aya ci gaba ne da ayar jiya ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور shine Allah maɗaukakin sarki ya ce annabi Musa alaihi salam wajen isar da saƙon da Allah maɗaukakin sarki ya aike shi da shi na cewa ya je cire mutanensa daga cikin duhu zuwa haske ya ce da su ya ce da su uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imar da Allah ya muku mun sha faɗa cewa wa iz qala musa iz din nan zarfu zaman ne amma kuma mabni wanda fi mahalli nasb na maf'uliya ne wadkur iz kamar wadkur zamana ko ko hala ka tuna yayin da qala musa li qaumihi annabi musa ya ce da mutanensa waɗannan mutanensa da ake nufi ana maganan banu isra'ila ne malamai suka ce akwai bambanci da qaumihi nan da qaumihi na can walaqad atayna walaqad arsalna musa bi ayatina an akhrij qaumaka da kuma nan wa iz qala Musa li qaumihi uzkuru ni'matallahi alaikum ko da annabi idan an zo tura shi kamar yadda Allah ya ce mana ana aikan shi ne da yaren mutanensu to annabi Musa asalinsa yana cikin kabilar banu Isra'ila ne amma kuma an aike shi ai zuwa ga fir'auna fir'auna kuma ba banu Isra'ila bane ba kibde ne kuna fahimta don haka ƙaumihi bai tsaya akan banu isra'ila kaɗai ba annabi isa shine wanda iya mutanensa banu isra'ila ne kaɗai wa qala isa ibn maryama ya bani isra'ila inni rasulullahi ilaikum amma shi annabi musa ba a ce shi manzon banu isra'ila ne kaɗai ba shi annabi isa wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum amma annabi Musa alaihi salam ila qaumihi kawai ake cewa zuwa ga mutanensa mutanensa sai ya zama da fir'auna ila fir'auna wa mala'ihi ko ila fir'auna wa qaumihi sannan kuma ga kuma banu isra'ila ma na fata an fahimta don haka da Allah ya ce wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka ya hada da banu isra'ila ya hada da waɗanda ba banu isra'ila ba waɗanda aka aike shi zuwa gare su amma duka mutanen gari ɗaya ne haka bai saba da cewa Allah yana tayar da kowace al'umma manzonta annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma bai da wata bai da wasu mutane da za a ce su ne kaɗai nasa kowa nasa ne ya ce bu'istu ilal aswadi wal ahmar ni an aiko ni zuwa ga baƙar fata da jar fata shi kadai ne aka masa wannan wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira kai mun aike ka ne zuwa ga dukkan mutane wa arsalnaka linnasi rasulan wa kafa billahi shahida kai na kowa da kowa ne shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa cikin abubuwan da Allah ya bashi guda biyar wanda bai ba kowa ba hadisin Abu Huraira cikin sahihain yace utitu khamsan lam yu'tahunna ahadun min al-anbiya'i qabli Allah ya bani kyauta da baiwar abubuwa guda biyar wanda babu wani cikin annabawa da ya same su na ɗaya daga cikin su shine nusirtu birru'bi masirata shahr ni Allah ya bani kwarjinin cusa tsoron tawagata da haɗuwa da ni a wajen yaƙi akan rundunar abokan gaba tun kafin mu iski garinsu da tafiyar wata guda za su fara jin tsoro al'amuransu ya wargaje ta yadda in mun je cikin sauƙi za mu samu nasara wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura kuma ne Allah ya sa mun ƙasa a ko'ina ta zama wurin da zan iya yin sallah kuma inda zan iya yin taimama sauran annabawa a baya ba za ka taɓa iya yin sallah ba sai dai ka je masallaci ba a sallah a waje sai ka dawo gida ka nemi inda masallaci yake yace ni kuma an ce ko ina sallah ta same mu muyi sallah ko ina taimama ta same mu muyi taimama yace kuma wa hillat liyal ghanaim ni an halatta mun cin ganima walam tahilla li ahadin min al anbiya'i qabli babu wani annabi gabanina da shi kuma aka halatta masa cin ganima kaga wannan ma khususiya ce tasa sannan daga ciki kuma ya ce ni u'titu shafa'a ni Allah ya bani ceto shine ash-shafa'atul uzma shine asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda sannan abu na ƙarshe ya ce wa ursil wa bu'istu ila nasi wa kana an-nabiyyu yub'athu ila qaumihi khassa wa bu'istu ila nasi 'amma ya ce kowane annabi akan turo shi zuwa ga mutanensa ne kadai ni kuma sai aka turo ni zuwa ga mutane gaba ɗayansu ذاك ولقد أرسل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك قومك متانا غرين دا أكا تورا شي كأي سنة متانا مصر عند فرعون دا بنو إسرائيل جسوكي تاري kuma da Allah ya ce bilisani qaumihi yaren da ake magana a Masar a lokacin da shi yake magana amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bilisani qaumihi ya zama yarensa shine yaren mu duka shine wanne shi yasa Allah ya ce qur'anan arabiyyan mun saukar da shi a matsayin alqur'ani balarabe saboda kai ma balarabe ne to tunda alqur'ani ya bi harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole mu ma mu bi harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa harshen larabci ya fi kowane ya fi kowane harshe daraja a musulunci kasancewarsa shine yaren manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ma yake tantama akan wannan to kuma sai Allah ya sa larabci ya zama yare ne mai sauki da fasaha sai da koda baka jin yaren yaren larabcin in aka ɗauki larabcin aka fassara maka sai ka ji cewa larabcin ya fi yaren da aka fassara maka zuwa cikinsa daɗi da kuma fasaha amma aka ɗauki abin da ke cikin yarenka aka kai shi larabci to sai ka ji abin da ya je cikin larabcin ya fi bayyana abin sama da abin da yarenka yi to wannan duk shine ma'anan bilisani kaumihi to anan kuma da Allah madaukakin sarki ya ce wa iz qala musa li qaumihi ka tuna yayin da musa ya ce da mutanensa ya ce da su uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna ni'imar Allah akan ku ni'imomin Allah suna da yawa a kanku yana daga cikin abin da Allah ya ta maimaita ya bani isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaikum ku tuna da ni'ima ta wadda nayi a kanku wa iz qala musa liqaumihi ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum iz ja'ala fikum anbiya duk wannan tunawa mutane ne da ni'imar Allah kuma yana ɗaya daga cikin wa'azi mai kyau in ka zo wa'azi ka rika sa mutane suna tuna da ni'imar Allah saboda ya sa in ka kira su zuwa ga Allah su amsa domin duk wanda ya tuna an yi masa ni'ima an yi masa gyaɗar dogo zai sa kuma in an yi masa wa'azi akan Allah ya karɓa shine uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imar Allah akan ku ni'imomin da Allah ya musu suna da yawa amma wannan an faɗi ni'matallahi alaikum ismul jins ne jinsin ni'ima ne amma yashmalu jami'an ni'am ni'imomin Allah ai ba za ka iya kirga su ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون بمعنى إذ أنقذكم وخلصكم من آل فرعون كتنا يندى الله يتيردك يكبتدك يرباك دا شر فرعون دا متاننسا يسومونكم سوء العذاب يندى فرعون دا متاننسا سنا ɗanɗana muku suna gallaza muku mummuna azaba ya su munakum shi ne yuziqunakum su al'azab ay ashadd al'azab daga cikin abin da suke muku bayan gallaza muku azaba duk abin da kake tunani zai zo maka na azaba mummuna sai ka auna da kwakwalwarka mai aka yi wa mutanen nan wanda har Allah da kansa ya faɗa lallai ka san mummunar azaba ne ɗauri yana ciki duka yana ciki hana yanci yana ciki yi wa mutum ta'addanci akan dukiyarsa da mulkin mallaka da yin wato da nuna masa fin ƙarfi da ƙwace da kuma yin ta'addanci akan mutuncinsa da na iyalinsa wannan duka yana daga cikin wato suƙul azab mummunar azaba ba su ne suka ce an yi mana mummunan azaba ba Allah ne da kansa ya ce an ɗanɗana muku mummunan azaba kai ka san kawai ba ma sai ka tambaya ya azaba take ba sai Allah ya faɗi misalinsa shine wa yuzabbihuna abna'akum bayan sun muku azaba ƴaƴanku kuma a riƙa yanka su duk abin da ya kai ga bayan kai an yi maka kuma a zo a yanka ƴaƴanka akwai wani abin da za ka yi wa ɗan adam sama da wannan in dai ba wai shi ka kashe shi ba in ka kashe shi kuma ai baka masa su al'azab ba tunda ya riga ya mutu amma yana da rai shi baka bar shi ya mutu ba kana gallaza masa azaba ƴaƴansa kuma kana yanka su shine yuzabbihuna abna'akum suna yayyanka kuma yuzabbihuna ko yuqattiluna kullum ana ci gaba yanka ake yi bai ce zabahu abna'akum wastahyau nisa'akum ba a yuzabbihuna kuma bai ce mutum ɗaya ba sun taru sun yi taron dangi a kanku wa yastahyuna nisa'akum ai wa yubquna nisa'akum ko inasakum ahya suna barin matanku kuma da rai na ce hikima akan a kashe maza a bar mata kuma a cikin yara ƙanana dalilan suna da yawa amma manya daga cikinsu shine ƙoƙarin toshe ƙaddarar da fir'auna yake jin tsoro na wanda zai iya zuwa ya sanadiyar ƙwace mulkinsa ka san mai mulki akan mulkinsa musamman kuma irin fir'auna saboda haka ya yi mafarki kuma bokaye sun gaya masa cewa wanda zai sanadiyar raba ka da mulki zai zo daga cikin banu isra'ila ya yi mafarki ne ga wuta ta taso daga cikin yankunan banu isra'ila ta yiwo kansu sai aka ce ai wani za a haifa ba a haifa ba eh ba a haifa ba sai ce to ba za a haifa ba kuwa shi ne sa aka rinka yayyanka 'ya'yan da haka dalili na farko shine a hana wannan yaron kar a haifan dalili na biyu shine ne ana so a ci gaba da bautar da su idan ka bar yara matasa suka taso za su fara tunanin iyayenmu an cutar da su muwa bari mu haɗa ƙungiya sai mu haɗa ƙarfi da ƙarfe mu kwaci yancinmu duk wanda ka ji suna maganan kururuwan neman yanci ai maza ne in ka ji wanda za su iya gwagwarmaya su fito da gwamnati ai fito na fito ai ta bala'i maza ne sai ce duwayenka mazan saboda haka kar ma su yi maganan sauran waɗanda suka rage duk tsofi ne ba su da ƙarfi matasa kuma su za su iya wani abu don haka dukkan su kar a bar su a yayyanka su saboda kar a sake samun jilin gaba su fito duk generation na baya sun tsufa generation na gaba kuma kar a bar su su taso dalili na uku shine saboda ana so a ci gaba da bautar da 'yan mata a rika kama su a matsayin 'yan mata ana mai da su bayi suna aiki kuma ana mai da su bayi wanda za a rika musu fyaɗe haka in aka bari aka ci gaba da kashe 'yan matan ina za su ci gaba da samun bayi sai suka ce a kashe maza a bar mata kuma zai fi bakin ciki wa ɗan banu isra'ila suna ji suna gani 'ya'yansu suna haifa amma ana ɗiban su ana kai su cikin cikin cikin kibdawa da mutanen fir'auna su yi musu aiki a matsayin bayi kuma su rinka musu fyaɗe 'ya'ya maza kuma ba sa da su sai zama sun haifi matan amma ba wa kansu suka haifa ba sun haifa banu isra'ila ne mazan da suka haifa don su musu amfani kuma an yanka su wannan ai shine mafi gallazawar azaba da aka taɓa yi a tarihi wa ɗan adam ba wani abin da za ka yi wa ɗan adam mai muni sama da wannan to wannan fa shine halin banu isra'ila a da shine Allah ya ce ka ce musu su tuna ni'imar Allah a kansu yadda Allah ya tserar da su daga wannan abun shine iz an jakum min ali fir'aun yasumunakum su al'azab wa yuzabbihuna abna'akum suna yayyanka ƴaƴanku wa yastahyuna nisa'akum suna barin ƴaƴanku mata da rai wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai babbar jarabawa akwai babban bala'i da ya sauka muku daga ubangijinku wa fi zalikum wannan damirin yana komawa kan menene ko dai ya koma kan iz an jakum min ali fir'aun da ka tserar da ku daga fir'auna wannan babban jarabawa ce da Allah ya muku don ya gaya za ku yi anan gaba za ku gode ko ba za ku gode ba ko kuma wa fi zalikum sai ya koma kan yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum da kuma yasumunakum su al'azab yanka ƴaƴanku da kuma gallaza muku azaba shine bala'in sai zama aikin da Allah ya muku na tserar da ku daga bala'in shi ma jarabawa ce domin ku gode wa Allah yin azabar da suke yi muku wanda Allah ya tserar da ku daga azabar daga baya shi ma jarabawa ce daga ɓangaren su da Allah ya sa aka yi muku saboda ku koma zuwa ga Allah don Allah ya cece ku sai zama zamirin zai iya komawa kan duka biyu kun fahimta Allah maɗaukakin sarki ya ce bala'i kashi biyu ne akwai bala'in alheri akwai bala'in sharri shi yasa zai ɗauki wa fi zalikum ya koma kan erarwar wanda Allah ya muku zai iya kaga wannan alherin kenan zai iya koma kuma kan bala'in sharrin da ya zo daga fir'auna da mutanensa na gallaza muku mummunar azaba sai zama bala'in sharri din kenan Allah maɗaukakin sarki ya ce wani balukun bisharri wal kaidi fitnatan wa ilaina turja'un muna jarrabar ku da jarrabawa ta alheri muna jarraba ku da jarrabawa ta sharri wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un mun mun saukar musu da jarrabawa ta bala'in mai kyau da bala'i mummuna fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu kaga bala'i kenan da ubangiji ya saukar amma fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman yace idan Allah yayi wa bawa bala'i na alheri sai Allah ya bashi girma kuma Allah ya bashi dukiya wannan shine bala'in alheri fa yaqulu rabbi akraman sai ce a ubangiji ya girmama ni mu ne na Allah Allah yana yin mu wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu idan kuma Allah ya sauka masa da bala'i na sharri sai Allah ya kuntata masa arzikinsa fa ya kulu rabbi a hanan sai ce ni ka ubangiji ya wulakanta ni kalla Allah ce ba haka bane saboda baka dukiya ba shi yake nufin Allah yana yin ka ba hana ka dukiya ba shi yake nufin Allah baya yin ka ba ita dukiya ba ita take determining cewa wannan na Allah ne wannan ba na Allah ba Allah yana karban addu'a mu shi yasa ya bamu wayannan Allah ba ya karba addu'an su shi yasa bai ba su ba Allah ya ce ba kalla ba haka bane kwata kwata bai da alaka da wannan kar ka dauka samu abinda kake nema a nan duniya yana da alaka da Allah yana son ka a'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhib Allah yana bada duniya wanda yake so da wanda baya so amma Allah baya bada lahira sai wanda yake so shine ma'anar a yahsabuna annama numidduhum bihi min malin wa banina nusari'u lahum fil khairat mutane sun ɗauka samun dukiya da 'ya'ya shine alheri Allah ce bal ba haka bane la yashurun mutane ne ba sani ba Allah yana iya buɗe wa mutum hanyoyin arziki ya buɗe masa saboda Allah yana so ya kama shi don haka Allah maɗaukakin sarki yake cewa ba wa mutum abin da yake so na duniya ashe yake nufin Allah yana son sa ba shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce waɗanda kake ganin su Allah ya ba su darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal ka bar su su ci su more amal shine kullum suna ta suna suna ta rudin kansu suna ta yaudara kansu da tunanin gobe za su yi kaza jibi ma za su yi kaza su ne kaza su ne kaza har Allah zai kama su kuma Allah ce la yaghurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد سنة الله يتي ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم kada waɗanda suka kafurta su ɗauka yadda muke ɗaga musu ƙafa ana jan musu lokaci ana ba su abin da suke so a duniya cewa wai alheri ne inda ma numli lahum liyazdadu isma Allah ce muna jan musu ƙafa ne muna jinkirta musu ne a rayuwa saboda su ƙara cin laifi da yawa su ƙara aikata mummuna da yawa saboda su ji daɗin shiga wuta walahum azabun muhi to Allah ya samu dace اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم نعم
وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد
Allah maɗaukacin sarki ya ce wa ista azana rabbukum ka tuna yayin da ku tuna yayin da ubangijinku ya yi sanarwa ya yi shela ya ce a gaya wa kowa wa mutane la'in shakartum wallahi da za ku gode la'azidan na kun ni ko wallahi da zan kara muku wala in kafartum kuma wallahi da za ku butulce inna azabi la shadid ni ko azabata mai tsanani ce Allah maɗaukakin sarki ya ce ya yi shela ya yi sanarwa ya ce a gawa kowa kowa yana da damar da zai aiki da abin da ke cikin wannan aya la in shakartum wallahi da za ku gode la azidannakum wallahi zan ƙara muku duk abin da na baku komin karancinsa kuka gode sai in ƙara muku komin yawansa sai in ƙara muku ko in ƙara muku da albarka a kai amma inda za ku yi butulci to ni kuma azaba ta mai tsanani ce wannan aya tana nuna mana cewa kamar da ibn al-qayyim yake faɗa wato ashukru jallabul jallabul lin ni'ma babban abin da yafi jawo ni'ima shine ka gode wa Allah Allah ya baka kaɗan ka nuna mai yawa ne dama ba kaɗan bane Allah baya bada kaɗan kai ne baka tsaya ka auna ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha da a ce ka auna ka kirga ka yi lissafin ni'imomin da Allah ya maka ba za ka iya kidaya su ba to iya abin da Allah ya baka ka gode shi kuma Allah tun da yana da wanda duk ga ya ba wani shi ya bayar to ka kuma yana iya ɗebo irin sai ya ƙara maka Allah yana so duk abin da ya baka ka daina kallon noni ka rinka kallon shi shi da ya baka saboda ai da baka da shi sai ka gode a wannan kar kai la'akari da ya baka kaza sai ba da kuma sama da naka wannan adalcinsa dai da hikimarsa shi ya san yadda yake ajiye al'amura la in shakartum da za ku gode la azidannakum ni kuma da zan kara muku wala in kafartum amma inda za ku butulci inna azabi la shadid haqiqa azabata mai tsanani ce Allah baya so ai masa ni'ima Allah baya so ai masa butulci akan ni'ima Allah yana so a gode masa in takfuru fa inna Allah ghaniyun ankum wala yarda li ibadihi al-kufr wa in tashkuru yardahu lakum Allah baya so a masa butulci Allah yana so a nuna masa godiya da yabo akan abin da yi kuma Allah ya yi komi ba abin da Allah bai yi ba kuma babu wata ni'ima da ka ganta a nan duniya face Allah ne ya yi ta wa ma bikum min ni'matin fa min Allah to Allah baya so shi yayi ni'ima kuma in aka tashi godiya sai a gode wani daban kamar yadda Allah baya so ya saukar da jarabawa in ka tashi kai kuka kuma ka kaiwa wani daban jarabawa duk da ka ganta a duniya nan kowace iri ce daga wurin Allah take sai ka koma gare shi sai ka nemi mafita wa idan matsa kuma dubu fa ilaihi taj'aru amma idan mutum zai samu wani abu na ni'ima sai ya gode wani ba Allah ba wannan shine butulci ko Allah ya sa wa mutum wata jarabawa sai koma ga wani wannan duk yana cikin butulci to inna azabi la shadid Allah ya ce ni ko azaba ta mai tsanani ce wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum a cikin waɗannan ayoyi bari mu ji kaɗan daga cikin fa'idojin da za mu koya Allah maɗaukakin sarki ya ce وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم yana daga cikin iya wa'azi da iya da'awa ka rika tuna wa mutane ni'imomin Allah kana sa su su gode wa Allah kar ka rinka gaya musu jarabawar Allah a kansu duk wanda ya iya wa'azi bisa ga tsarin salo na alkur'ani zai ce wa mutanensa ku tuna da ni'imar Allah ne kar ya rinka gaya musu bala'in da suke ciki wannan yana sa mutane su rika rage dogaro ga Allah a irin wannan zamani da yanzu muke ciki don Allah mu ɗauki izina daga wannan ayar da irin tsarin salo da Allah ya koya mana a cikin wannan aya da kuma wannan surar da dama jagora ce akan da'awa bisa hasken tsari na da'awar annabawa mu rika gaya wa mutane abin da zai musu daɗi yana ba su sanyin rai suna ƙara godiya wa Allah kar mu rinka gaya musu ana wahala a wuri kaza ana abu kaza an yi zalunci an sai zama mutane su fara mantawa da ubangiji sai su rika ɗaukawa akwai wani da zai iya cire su a cikin damuwarsu amma idan kullum kana haɗa su da ubangiji kuma kana gaya musu ni'imominsa yanzu akwai wata jarabawa da Allah ya mana da ta kai jarabawar da aka yi wa banu Isra'ila amma sai ce uzkuru ni'matallahi alaikum bayan kuma ya ce an muku bala'in da wafi zalikum bala'un min rabbikum azim da shi aka kare ayar akwai bala'i da babbar jarabawa da Allah ya muku amma ba da shi aka ce ku tuna ba ba a ce ku tuna bala'in ba sai aka ce uzkuru ni'matallahi alaikum yana daga cikin hikima mai kyau da Allah ke ladabtar da mu a cikin alkur'ani idan ka aje 'ya'yanka za ka yi musu hudu ba in ka aje matanka za ka karantar da su in ka aje duk waɗanda suke ka ba kwa da shi a gida wani bai da lafiya wani wata cuta ta zo ta fada a gida ta annoba kuna ta neman wani ba ku samu damari ba ku zauna ka rika yawan sa su su rinka tuna ni'imar Allah kar ka rika yawan sa su suna jin cewa ku ba kwa da komi sai su rika cire tsammani akan Allah shi ko Allah ba abin da bai mana ba kar ka taba daukawa sai Allah ya baka kuɗi shine ya cika maka muna ƙwallafa rayukanmu akan kuɗi sai mu ɗauka wanda yake da kuɗi shi yake da ni'ima wanda bai da kuɗi bai da ni'ima ko me Allah ya bashi alhali ba yadda zaka ka ɗauki kuɗi kaɗai ka kwatanta shi da sauran ni'imomin da rayuwa ba ta yiwuwa sai da su yanzu duk duniya nan Allah ya kwashe kuɗi gaba ɗaya za mu mutu lokacin da annabi Musa da annabi Adamu ya shigo duniya akwai kuɗi sun yi ta shekarunsu an yi ta zamanin da akwai kuɗi ne babu amma an rayu amma ni'imomin Allah waɗanda aka haife mu da su akwai guda ɗaya da za mu iya rayuwa in babu su da shi ranka da Allah ya baka da waɗannan kwanakin da Allah ya ce wa zakirhum bi ayyamillah ka rinka tuna musu ni'imomin Allah abincin da ka rika ci a ra'aita ma za an faka mundu khalaqa samawati wal ard abinda Allah ya rika ciyar da mutanen duniya tun da ya halicci sama da ƙasa matar ka yau kuna jin yunwa kun zauna a madadin ka rika yawan tunawa da damuwar da zai sa ka ƙara mata ce da ita yanzu shekaran ki ashirin shekaran ki talatin shekaran ki arba'in shekaran ki hamsin da ba kya cin abinci da ba za ki kai waɗannan shekarun ba mu gode wa Allah akan abin da Allah ya rika bamu na da wanda ba zama muka yi muna addu'a ko muka yi ta korafi kafin Allah ya bamu ba kyauta muka rika ci har muka kai yau don haka ba zai samu mutu a yau ba Allah bai manta da mu ba lokacin da kuka rasa kai da iyalanka ka rika haɗa su da ubangiji ka rika tuna musu da ni'imomin Allah da Allah ya baku wanda ba nema kuka yi ba muna godiya ga Allah yanzu har muna zaune ma muna nitse waɗansu yanzu suna kan hanya suna gudu ne ana bin su waɗansu ga abincin ga kayan ba za su iya amfani da shi ba waɗansu ga dukiyar amma ba za su iya taɓa ta ba ba ka gara baka da shi akan kana da shi kuma ka kasa amfani da shi wani kuma ga dukiyar duka ya tara amma yanzu haka yana kallon dukiyar yana cikin motarsa amma za a kai shi asibiti ne kuma zai mutu a can wani kuma yana cikin gida yana cikin mulki yana cikin jin daɗi amma ga mala'ika ya zo kusa za a zare ransa yana kallon dukiyar duk abin banza ce mu kuma har yanzu muna da rai mu gode wa Allah rai din ya fi tsada akan komi irin wannan shine ake so mutum ya rinka dora almajiransa da iyalansa da ƴaƴansa akai uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imar Allah akan ku jama'a mun fahimci wannan wannan zai sa mutane su rage yawan aljaza shine yawan korafi da yawan kuka da yawan kuma shi dan adam in yana jin damuwa a ransa damuwar ta fi yawa amma in mutum yana jin ni'ima a cikin zuciyarsa ko da akwai damuwa damuwar tana da sauki kar a haɗa yunwa da ɓacin rai ku rika ganewa da kyau ana jin yunwa ana jin kishuruwa ba tufafi ba kuɗi ba wacece da gaske babu amma ya zama a waje ne babu amma cikin zuciya kuma ni'imar Allah ta wadatar da kai sai ka rinka jin koshin abin da Allah ya baka na ni'ima ta imani ya fi maka akan duk wannan abin duniya yanzu inda za a ce a kwace kudin wani a baka kai kuma a baka kafircinsa za ka yarda za ka waye wani a duniya ai kai kafin shi wa iz qala musa li qaumihi uzkuru ni'matallahi alaikum ku tuna da ni'imar Allah akan ku iz anjakum min ali fir'aun yayin da ya tsere da ku daga fir'auna idan har Allah ya iya tserar da mutane daga fir'auna to min babu aula Allah ya tserar da ku daga kowane ne yake muku zalunci a kanku don duk zaluncin mutum ba zai kai zaluncin da fir'auna ya ba kuma duk yadda mutum zai daɗe a kan karagar mulki ba zai kai daɗe wanda fir'auna ya ba kuma duk ƙarfin mulkin mutum na faɗa a ji ba zai iya kaiwa wa fir'auna zil autadi ba amma la ce id an jakum min ali fir'aun ko mecece wahala a ƙarƙashin kowane ne ka kirga masa kwanaki kadai akwai lokacin da zai zama sai dai a ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim da an sha wuya amma yanzu an fita a ciki kuma Allah yana yawan maimaita maimaita magana akan fir'auna fir'auna saboda galibin abin da ke damun mutane a duniya inda suka taru da yawa shine matsala ta siyasa matsala ta zalunci matsala ta mulkin danniya matsala ta to sai Allah yana yawan maimaita fir'auna saboda duk mulkin danniya da wani zai yi ba zai kai irin na fir'auna ba duk wahalar da za a sha a zamanin sa ba zai kai wahalar da banu isra'ila suka sha ba amma ya zama labari iz an jakum min ali fir'aun ka sai ka rinka tunawa kai ma cewa da yardar Allah ni sauki yana zuwa ala inna nasrallahi qarib yana kusa amma kusan kai kana ganin shi da nisa innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba yana nan a kusa dan adam lokacin da yake cikin wahala zai rinka ganin kamar wahalar tana da tsayi sauki kuma yana da nisa amma ka yi la'akari da duk wata wahala tana wucewa sai ga dan adam ya yi saurin manta ta ashe kusa take dama ashe saukin kusa yake ya sumo na su al'azab suna gallaza muku mummunar azaba wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wannan aya tana nuna mana ashe an daɗe ɗan adam yana cutar ɗan adam ashe ɗan adam ya daɗe ana gallaza masa muguntar ɗan adam alu fir'aun yan uwanku mutane ne ya sumuna kum su suke gallaza muku duk in ka ga bala'i ya sauka akan mutane Allah maɗaukakin sarki shi da kansa baya sharri wa mutane sai dai mutane su yi sharri wa kansu inna Allah la yazlimu nasa shay'an walakinna nasa anfusahum yazlimun Allah baya zalunci amma shi dan adam idan Allah ya bashi dama sai ya zalunci akan dan uwansa banu isra'ila ba kowa bane ba ba kuma wani abu suka yi wa waɗannan ba haka kawai tun da sun zama minority ne an samu mulki a kansu sai ce bari ya danne su shine aka yi musu irin wannan mulkin mallaka irin na mulkin mulaka'u da har Allah da kansa a nan yake yake yaba tsananinsa don haka kowane yanayi da ɗan adam ya shiga na bala'i za ka samu ɗan adam ne ya jawo wa kansa ko shi ya yi ko wani irinsa ne ya yi zahar alfasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin na aikin mutane shi yake jawo bala'i a duniya shi sa Allah ce su muna kumsu al'azab fa'ida ta gaba da zamu fahimta a nan shine Allah yana iya ya bar ku ku sha wahala yana ganin wani yana muku in Allah ya ga dama zai iya hanawa amma saboda hikima ta Allah wadda kai ba dole ka gano hikimar ba sai Allah ya bari a ci gaba da yi duk waɗanda suke zalunci za mu zo mu je a ƙarshen wannan ayar tunda Allah zai magana akan zai dunkule magana akan zalu akan azzalumai da zalunci da nan ya bude zai zai dunkule da wala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu zalimu duk inda kaga azzalumai suna zaluncin su Allah ba wai baya gani bane ko Allah baya ji ko Allah baya jin kuna addu'a ko Allah baya jin kukan ku yana ji yana gani amma Allah zai bar ku ne ku ɗanɗana zuwa wani lokaci saboda hikimarsa waɗannan banu isra'ilan fa suna addu'a kuma annabi Musa yana cikin su bayan yayi musu wa'azi ya musu wa'azi suka ce kai uzina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma ji'tana mun dade fa muna wahala ya kai annabin Allah kafin ka zo an cutar da mu bayan ka zo ma an ci gaba da cutar da mu har annabi Musa ya zo min ba'di ma ji tana ya zo ma yanzu ana ta addu'a da annabi Musa da mutanen amma Allah ya bari ana ci gaba da musu saboda hikimarsa sai lokacin da Allah ya sa likulli ajalin kitab kowane abu a littafi yana rubuce don haka idan lokacin bai zo ba za ka sa Allah ya daga lokacinsa saboda lokacinka ba ana fahimta da kyau to shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce suna ɗanɗana muku azab suna gallaza muku mummunar azaba amma Allah madaukakin sarki yana gani to haka ne Allah yake yi inna ma yu'akhiruhum li yau Allah yana jinkirta musu ne zuwa wata rana ranar da ido zai rena fata yawmin tashkhasu fihi al-absar kada saboda an dade ana wahala akan wani abu kuna ta addu'a sai ku dauka Allah ya daina jin roƙo sai ku daina kar ku dauka saboda Allah ya fi son waɗancan ne shi yasa Allah ya ba su dama ba haka bane Allah yana jarrabar bayinsa zuwa lokacin da ya ga dama sai an gama jarabawa duk wanda ya shiga fefa ya shiga jarabawa ko da ya gama bai isa ya fita ba sai lokacin da aka sa ba za ka fita daga daga example ba sai an kai minti kaza ai ka riga ka gama kai ka gama amma Allah yana jira sai sai wasu ma kamar da examiner ka zai jira sai wasu sun gama kafin a karba duk wanda bai kai wannan lokacin ba ko ya daga ya ce zai fita ba za a yarda ya fita ba haka ne duk cikin duk cikin yadda example ba daɗin zama ba kana ta kallon waɗansu kai ba kai ne mai laifi ba kai ka gama amma sai ka jira wasu saboda Allah ya ce a jira su wane don haka kuma me yasa mu ma ba za mu jira ba abubuwan da suke faruwa yanzu a ƙasar nan na tsanani musamman a jihar Zamfara abinda ake musu a cikin wannan watan na Ramadan na gallazawa da danne haƙi da nuna tsananin muguntar ɗan adam abinda ba za ka yi tunanin dabba za ta yi wa 'yar uwarta ba shine abinda ake wa ɗan adam mutane sun fito sallah ta tahajjud a je a kama su a wurin a buɗe wuta a kama wanda za a kama a ce su kawo kuɗi a wulaƙanta su a wulaƙanta matansu a karɓi kuɗinsu a mai da su kamar bayi a riƙa ciniki da su kamar awaki ana cinikin 'ya'yansu da matansu da su kansu kar ka ɗauka duk wannan abun Allah baya gani ne kar ka ɗauka Allah ya manta ne kar ka ɗauka Allah baya jin roƙonsu kar ka ɗauka ku kun fi mutanen zamfara ne shi yasa ku Allah ya bar ku su ya musu a'a Allah yana da hikima akan duk abin da yake yi banu Isra'ila suna da wannan darajar Allah ya ce wa nuridu anna munna Allah yana so ya musu ni'ima amma ya ce su jira tukunna sai an yi wannan wa nuridu Allah ya ce ina so in cika musu ni'ima amma ba zan ci duk da cewa annabi Musa yana cikin su a zamanin da annabi Musa yake da rai yake a lokacin duk duniya ba inda yafi albarka kamar inda yake zaune amma kaga abin da ake musu yasu munakum su al'azab don haka don wai Allah yana an sa ana ta muku jaraba baya nufin Allah ya manta da ku ko baya son ku ku yi hakuri mutanen da kuke cikin jarabawa akwai lokacin da wannan jarabawar za ta kare ya zama labari wa yuzabbihuna abna'akum suna yanka ƴaƴanku wa yastahyuna nisa'akum suna kuma rayar da matanku sai Allah ya ce wa fi zalikum bala'un min rabbikum azim a cikin wannan akwai jarabawa abin da yake nufi shine duk abin da aka yi nan ku koma ga Allah tun da daga ubangiji yake duk abin da yake faruwa ku yi hakuri ku koma ga Allah shine Allah ya ce wa ista'azzana rabbukum da tuna yayin da ubangijinku ya yi sanarwa kamar allah maɗaukakin sarki yana baje kolin wanda duk yake neman yake neman lakanin samun ni'imar allah to asalin mabuɗin samun ni'imar allah shine ka gode a kan kaɗan sai allah ya ƙara maka la in shakartum la azidannakum kuma idan kuka ƙi wala in kafartum in kuma kuka ƙi ku gode to idan baka yi godiyar ni'ima ba to ba za ka yi godiyar azaba inna azabi la shadid dama ko dai ni'ima ne ko kishiyarta shi yasa Allah ya bamu misali akan ni'ima da ya yi wa mutanen saba ya ba su duniya ya ba su jannata ne an yaminin wa shimal ya ce da su kulu min rizqi rabbikum amma washkuru lahu ku gode wa Allah sai suka ki fa'aradu suka kauce suka suka yi biris da maganar gode wa Allah suka rabu da Allah fa arsalna alaihim sailal arim Allah ce sai muka sake musu madatsin ruwa na gonakin sunan sai ya shigo garin ya ci gonakin ya ci garin وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل zalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al kafur Allah ya ce kaji irin sakamakon da muke wanda baya godewa duk wanda bai yi bai gode wa Allah da ni'imarsa ba to kuma fa zai ga zai ga ranar butulcinsa zai ga ukuba daga Allah shine inna azabi la shadid wa hal nujazi illa al kafur haka Allah yake yi wa duk wanda ya kafirce wa ni'imar Allah duk wanda bai gode wa Allah ba to lallai zai yaba kuma akan azabar Allah wa in ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum yana da kyau mu fahimci cewa ashkur anan da Allah yake nufi ba shine ka ce alhamdulillah alhamdulillah Allah ya bamu alhamdulillah ba wannan shine ba ashukur shine ka yi aikin da zai nuna ka gode wa Allah ka yi aikin da zai nuna ka gode wa Allah wani mai hikima ya ce idan mahaifinka ya mutu tun kana karami sai wani ya ɗauke ka sai maka goma ta arziki daidai da irin na 'ya'yansa har kai ma ka girma ya sama maka sana'a ya baka jari kuna nan sai ya yi bye-bye da kai kana cikin wannan shi kuma sai samu karaya kai kuma sai ka tashi sai zama shi kuma bai da komi lokacin da yake da rai a lokacin da yake da dukiya a za ka yi ta tankiusa ko yanzu kuma da ya zo bai da dukiya shi ma tankiusa din ne yanzu da shi kuma bai da komi da shi da 'ya'yansa sun zo ba su da komi sai kai ne mai shi in ka zo wucewa ya ka sake ce na gode fa ba shi ne godiya ba to wannan shi ne abinda mutane suka ɗauka haka ake yi wa Allah na gode ya Allah na gode sai ya kama hanya sai ya wuce abinsa yanzu a wurinka in dai kai mai hankali ne wannan yaron ya gode ta ya zai nuna godiya shi ne a aiki ko kuma mutumin ya faɗi ya mutu su kuma yayansu zama ba su da komi sai rika zuwa ya ce na gode muku da ku da babanku sai ya wuce abinsa ya gode wannan ya san izgili ne to haka ne duk mutumin da Allah ya ce yayi abu kaza bai yi ba kuma Allah ya bashi dukiya sai na mun gode ma Allah mun gode ma Allah wannan ai izgili yake ba godiya bane asalin godiya shine ta hanyar aiki i'malu ala dawud shukra Allah ce ku yi godiyar da za ta nuna kun ai ku yi aikin da zai nuna kun gode manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yawan sallah a cikin dare nana Aisha ta ce masa ya Rasulullah ya kake wahal da kanka kana hana kanka bacci bayan Allah ya yafe maka komi duk abin da kai a baya da wanda zaka yi a gaba sai ce afala akunu abdan shakura ni ba zan zama mai godiya ga Allah ba ya godiyar annabi sallallahu alaihi wasallama take shine tsaya ta sallah a cikin dare extra akan na farilla ma inda wannan ayar da aka ce la in shakartum shine ka ce na gode da annabi sallallahu alaihi wasallam sai a ji shi ya daga kai ya ce Allah na gode Allah na gode a'a tunda Allah ya nada shi annabi ya gane wannan falalar to sai ya ce lokacin bacci ya kare sai ya tashi ya ta sallah har kafafunsa su rika faso saboda tsananin godiya ga Allah afala akunu abdan shakura annabi nuhu alaihi salam Allah ya bashi tsawon rai wanda ya tawazi wannan tsawon ran da annabtan da aka bashi Allah ce innahu kana abdan shakura bawa ne mai yawan godiya ya godiyar take an anzir qaumaka je kai tawazi haka je tawazi inda godiyar ita ce kawai koma ita cewa Allah na gode na gode ashe kun gane ma'anar la in shakartum la azidannakum haka in za mu gode wa Allah ba wai da baki bane kadai fa'ida ta gaba ita ce ya ake gode wa Allah ana gode wa Allah ne da abubuwa guda uku gode wa Allah ta hanyar i'tiraful kalb a cikin zuciyarka ka rinka ji cewa wannan abun daga Allah ne kar ka taba wata ni'ima ta same ka ka rinka tuna wani ka rinka tuna wa Allah kawai zalla ka rinka ji a ranka cewa Allah ya maka kuma ka gode wa Allah kuma baka bukatar na kowa na Allah ya ishe ka shine ma'anar hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isan mana an fahimta da kyau abu na shine hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rasuluhu shine ma'anan inna ila Allahi rahibun mu a wurin Allah kawai muke kwadayi hanya ta biyu ita ce shukur ga Allah na baki shine ma'anar wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ka faɗa da baki ka faɗa cikin mutane a rika jin kai wane su koyaushe Allah kawai Allah Allah a bakin wane Allah ne ya bamu Allah ne ya mana ka faɗa wa wasu kuma ka faɗa wa ubangiji kuma ka roƙi Allah ya ƙara baka dama ka ci gaba da yi rabbi auzi'ini an ashkur Allah ka bani ilhaman da zai sa in ci gaba da yin godiyar saboda haka ka yi godiyan kuma ka ce wa Allah ya ƙara maka ka gode sannan abu na uku kuma shine ka yi aiki ma'anar aiki kuwa shine duk abin da Allah ya baka ka gode wa Allah ta irin yadda ake gode masa a wannan abun idan Allah ya baka lafiya ka yi amfani da lafiyarka wajen bautar Allah idan Allah ya baka ilimi ka yi amfani da iliminka wajen karantar da addinin Allah idan Allah ya baka dukiya ka yi amfani da dukiyarka wajen ciyar da addinin Allah wannan shine ma'anar ka gode wa Allah amma idan Allah ya baka dukiya kai kuma ka tashi kai ta sallan dare wannan baka gode ma Allah ba sallan dare wato na wanda shi kuma bai da kuɗi ne sai sallan dare ya tsaya amma kai ka yi sallan dare wa ziyada sannan kuma wa atal mala ala hubbi ka bada kuɗin da aka baka mai ilimi ya zauna kawai yana ta sallah shi a ɗaki bai karantar da kowa ba wannan bai gode wa Allah ba godiya ga Allah shine ka gode wa Allah da irin wannan ni'imar kowa a cikin mu akwai ni'imar da Allah ya masa duk wanda ya tsaya ya ɓoye ni'imarsa da Allah ya masa bai je ya fito da ita ba ta hanyar da Allah zai gane ya yi ma Allah hidima da wannan ni'imar to wannan bai gode wa Allah ba shine ma'anar wala in kafartum inna azabi la shadid Allah ka sa mu zama masu godiya gare ka Allah ka ƙara mana ni'imar ka abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada kuskure Allah ya fe mana sai Allah kai mu gobe kuma wajen rufe wannan tafsiri da yardar Allah da la'asar insha Allahu karfe hudu za mu fara yin taron rufe wannan karatu muna fata Allah maɗaukakin sarki ya albarkaci abinda muka karanta ya mana amfani ya albarkace shi ya amfani wa waɗanda suka saurare mu ya kuma albarkace shi ta hanyar tace duk kuskure a ciki Allah ya sa mu gane mu gyara abinda kuma ya zama na daidai Allah ya sa mu yi aiki da shi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh